أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ان ومسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi cikin ikonsa da kaddara wasa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 25 ga watan da sani ko da al'akhir hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1445 wanda ya daidai da bakwai ga watan daya na shekara 2024 miladiya alhamdulillah bayan dan balaguro da aka yi annan kwana biyu ba ya karatun ba da usurka da suka biyu baya a yau insha Allah cikin ikonsa da kaddara wasu za mu ci gaba da wannan darasi a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin risalata abi zai da nilkirawani idan ba manta ba mun fara sabon babi babi na 23 shine babun fisiyam babi da yake bayani game da azumi mun koro karatu mun kwana akan gabar wala yusiyamu yawmul fidri wala yawmun nahar wala yasumu yawmayn lazina ba'da yawmun nahar musulunci shari'a ta hana azumi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi a ranar sallah sallar azumi ko sallar layya wanda ba na ba shi kita karamar sallah ko babbar sallah duka ita sallar layyan ma har kwana biyu da suke bayan sallar layya ma an hana yin azumi a cikinsu saboda dukkansu yinurka ne na sallah ga baki da za mu tashi gaban wannan kuma shine darasinmu na 31 ko insha Allah a cikin wannan littafi yana yau zamu tashi wa man afdara fi nahari ramadana nasiyan fa alayhi alqada'u faqat wa man afdara fi nahari ramadana mana duk mutumin da ya ci abinci a yinin ramadan mana ya karya azumin sa nasiyan amma yana mai mantuwa mutumin da ya karya azuminsa ko ya ci wani abinci ko abin sha a cikin ramadan da rana nasiyan amma akan mantuwa fa'alaihi alqada'u faqat to saboda haka zai rama wannan azumi shi kadai amma ka amanta wannan hukunci hukunci ne na mazhabin ta Imam Malik ibn Anas Allah kara masa yarda kokari ne na mazhabar imam malik in an ce fiqhu fahimta sharhi akan nassi tushi mana iya fahimtar mazhabin malikiya duk mutumin da ya ci abinci da ya karya azuminsa da mantuwa to sai ya rama guda amma in muka zo nassi karara hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya tabbatar mana cewa duk wanda ya ci wani abu a cikin azumi da rana akan mantuwa to saboda haka manzo Allah ce babu ramuwa tare da shi babu wata kafara azuminsa yana nan ko a lokacin da ka fara ci ko kana ci ka tuna kai ka kaji shi kenan kuma azuminka yana nan wannan kuma ita ce fatawa ingantacciya da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan fatawa ta mazhabin malikiya tana da rauni akan cewa idan mutum a ya ci akan mantuwa ya rama saboda haka akwai nassin hadisi karara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sauransu kuma kan mutane su yi kullum muna ƙara jaddadawa wai irin waɗannan hukuncin ba wai da gangam ne hukuncin saba a'a mun faɗa asalin inda jina saɓani da ya faru asalin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta sanya watsewar sahabbai wani damun ba garin su bane wani albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune a gurin dan su kwashe ilimin da yake tattare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kwashe samun rahama da albarka to yanzu babu manzala sallallahu alaihi wasallam wasu sai sau koma garurukan su wasu kuma sau koma wasu gurare suka je suka ci gaba da karantarwa a bisa tsarin irin na manzala sallallahu alaihi wasallam to wannan ya sanya kenan hadisai fatoyi da yawa sun watsu wannan yana daga cin tafiya ta yi tafiya har zamanin su imamu buhari allah kara musu yarda to su kuma wannan shine aikin da suka yi yanzu waɗannan gurare da suka watse sabai da suka watse to shi ne ake bin su gurare-gurare ana da labarin sahabi guri kaza sai a je a kwaso a yi je a mushi fatawa a tambiyo shi ta abin da ya sani to shi ne suka yi ta rubutawa ina ba ta fahimta kenan aiki da suka yi to saboda haka imam malik allah kara musu yada yana cikin madina a madina ya rayu har shi ma malam suna ce kai fa yi fitawar maliku fil madina wa isa yi fatawa malik yana madina to saboda haka iya kenan sahabin da yake tare da su akwai wanda bai gansu ba akwai wanda sun watsi kenan wata fatawa bai da ita wani sahabin yayi nesa sai imam bukhari sai su yi tafiyar wata guda ana zuwa abin hawa a je dan a isa wani guri a je a tabda wani sahabi an samu labarin shi dan a samu kana fahimta shi ya sanya malik yake cewa shi ya sanya yace iza sahal hadisi fa huwa masahabi yace ko ba raina nayi wata fatawa daga baya kuma aka samu hadisi wanda ya inganta cewa ga sabanin fatawarsa yace to ku doki wannan magana hadisi ku ajiye magana ta yace ko ina rayi ni ma shine mazhabata zan ajiye waccan magana ta in dau maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan muna ƙara mu bayyana mutane su gani me saban ba wai sabani ne na gangan ba a a ko fatawa da sai da gangan ba wani lokaci hadisin da kai yanzu yau mun kashi Allah ya dunkule mana su duka baki da Allah ya kama mana duniya a tafin hannunka sai dai fahimta tasu da kokari nasu da albarka irin tasu ita ce mu yanzu ba amma mu mun tattaro abin da ba su da shi sun rayu cikin wahala ba wadata amma akwai karfin imani akwai aiki da abin da suka karanta mun kuma yau gashi da an tattara mana komin kuma aikin ya wahala can daga sai suke ba sa saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da gangan mun kuma yanzu da gangan ma sai saba wa Allah ga nasi karar sai mutum yake to saboda haka kenan kun ji da ne ba suna yin fatawa ne ba dan a'a iya abin da ya zo musu nassi na hujja da dalilin suke da shi da shi suke aiki bayan rasuwarsu bayan su aka samu wani nassi wanda ya fi kwari akan wannan dalilin ya fi hujja akan nasu to sai a ajiye nasu a dokuwar saboda haka a masahar malikiya haka ne idan mutum ya ci amantuwa su zai rama asiri amma hadisi ya tabbata kai kuma yanzu ka fi babu a a duk wanda ya ce akan mantuwa manzo Allah ce fa inna ma adamu Allah wa sallam Allah ne ce da shi sha da shi kai ka miya zakai yanzu bayan ka tuna ne kuma sai ka ci gaba da ci to yanzu kuma tukun kuce yanzu da dan me kenan amma in a mantuwa ne babu ina ba ta babu wannan kuce shine ce man afdara fi nahar ramadan nasiyan fa alaihi alqada faqat ramuwa kadai zai amma wannan hukunci da ke yana da rauni sai mu ajiye shi sai mu ɗauki na hadisi wa kazalika man afdara fihi lidaruratin min maraki haka ma kuma duk mutumin da ya ajiye azumi saboda wata larura ta rashin lafiya rashin lafiya kama ka a cikin azumi bayan da zaka iya yin kai azumi dole ana bukatar sai an sha magani sai an yi magani da sauransu to in ba lafiya sai a ajiye azumi to wanda ya ajiye azumi saboda larura ta rashin lafiya to shi ma me yake kansa bayan ramadan ramuwa zai yi shikenan shi ne cewa kazalika man afkara fi bi darurati min al-marad haka nan wanda ya ajiye azumi saboda larura ta rashin lafiya wa man safara safaran tuqsaru fihi as-salatu falahu an yufira wa in lam tanalhu daruratan wa alaihi alqada wa sawmu ahabbu ilayna wa man safara safaran tuqsaru fihi salah yanzu mutum ne yayi bulaguro bulaguran da ake yin kasarin sallah bulaguran da ya halatta kai kasar ka rage sallah kai kasar falahu an fidra to shari'a ta baka dama kana iya ajiye azumin kana iya yin azumi wannan sauki ne kamar yadda aka baka sauki a wajen sallah to haka ma kuma aka baka sauki a wajen azumi wannan kasar ba wani abu ne ba tilas wajibi sai mutum yayi ba a'a sauki ne Allah subhanahu wata'ala ya bawa bayansa muzalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuma Allah yana son bawa idan wanda ya bashi sauki ya roke wannan saukin yanzu duk wanda yake bulaguro in yayi kasar zai kaga samu sauki an rage maimakon hudu ka samu biyu ka ka samu sauki maimakon yanzu sai ka tsaya sai ka yi sallah raka a takwas to ka kawai zai ka biyu a sahar biyu la'asar shi kenan ka ka samu sauki sa'annan kuma kana da lada cikakke ladan wannan ibada da kai kabu shari'a ga sauki ga bin shari'a sa'annan kuma kafi wanda ya cika lada ina ba ta fahimta kenan saboda haka sauki ne da lada amma ba wai idan mutum da yi ba in ya ka cika raka hudu sallaka ta yi to amma dai baka da ladan wancan kuma baka da saukin wancan ka ya karshe shi mai bbc yi nan gane ya gama ya shigo mota kai kuma karshe ma a tafi a barka sai dai in yar wannan zaka yi kotan kurciya ka kaf kaf kaf kaf to ka kuma kai asara sallah shi sun ya kai biyin ka a nutse ga lada ga sauki kuma wannan kasar maza da mata haka bayan kasar ma kuma sai aka ba ku damar kuma ku jami duka yana da cikin sauki ga kasar ga jami me jami shine ka hada salloli guda biyu masu lokaci guda a lokaci guda kai akwai jam'in ko ga zai kai jam'in takadim ko ga jam'in ta'khir ma'ana jam'in gabatarwa ko kuma jam'in na jirkintawa misali tafiyar taku kuna so ku yi nisa sai ku ce to mu bari lokacin sallar azhar yayi sai ku ce mu bari sai la'asar yanzu kaga wannan jam'in ta'khir ne in la'asar lokacin la'asar yayi yanzu mu kun jirkinta azhar sai ku hada azhar da la'asar sai ku a a farkon fita ne za ku yi cito tafiya ne farko cito kafin mu yi nisa don kar abu ya bata mace mu haɗa sallam lokacin la'asar ya yi sai ku haɗa azor kai yan sai ku shayo la'asar in sai ku haɗa azor da la'asar sai ku to sai ku yi su jami'i kuma ku yi su kasar kuma wannan maza da mata duka babu wani maza ne kaɗai za su yi kasar mata ba za su ba a'a da jami'in da kasar duka maza da mata shari'a ta halatta mana sauƙi ne in an tsaya gidan mota to tsaya silo ai sallar azhar to shikenan hada sallar ki ta azhar da al'asr ki yi azhar raka'a biyu ki salamce ki yi al'asr raka'a biyu ki salamce shikenan a ci gaba kaga tafiya sai ta abiki in ma an ji ana tsaya ai sallar azhar kai ki riga kai sallar ka kuma tayi kaga an sauka ma sai ka je ka wani uzurukan ka duka waɗannan sauki ne jama'an wa kasar wala ko ana fidra to haka idan mutum yi wannan balaguran balaguro da ake kasar to shari'a ta ba shi dama kuma ya ajiye azumi a cikin azumi ka ajiye kana cin abincinka har ka je inda zaka ci wa in lam tanalhu daruratin ko da babu wata larura wa alaihi alqada kawai idan mai abin da yake kanka ramuwa ne kawai an ram- an gama azumi zaka rama wannan azumin da ka sha kwana ɗaya ka sha kwana biyu ka sha sai ka rama amma malaka wa sawmu ahabbu ilaina amma da mutum zai azumi to azumin shi ne musamman bayan gaga da Allah ya kama da sauki wannan motoci masu sanyi in ka shiga kawai an kunna esin nan sai a yi ta bulagurin ba tare da an wahala ba kawai sai ka fito in ka fito sai ka fito sallah ko ka fito kewaya da sauransu to su ma in mutum ya ga dama a sai ka ci abincinka ba wani abu ina ba ta fahimta to idan mutum ya yi azuminsa to ba a ce ya yi laifi a'a shi ma wanda ka rage ma kan kuma wani sauƙin maimakon daga baya ka dawo rama da sauransu wa man safara aƙalla min arba'ati burjin fa zanna anna alfidra mubahul lahu fa afdara fala kaffarata alayhi wa alayhi alqada'u wa man safara aqalla min arba'atil burdi mutumin da ya bulaguro bulaguran da yake ƙasa da burdi hudu shi wannan burdin ma'auni ne kamar a ce mil kaza ko kilometer kaza ma'auni ne da mazahan maliki su aje kin bulaguran da mutum zai yi kasaro to sai idan ya kai burdi kaza kuna fahimta ya kai burdi hudu shi ne wanda ka'ida kuma su ma mun faɗi hujja sun faɗi dalili amma sai muka ce ga hujja da tafi malamai abinda suke cewa kawai mutum idan ya yi tafiyar da ake ce mata balago shi kenan sauƙi ba sai kayi lissafin ba minti kaza ko aiki kaza na kilo kaza da sauransu to mushe wanda ya ɗauki mazahar malikiya buriji hudu to sai kai balaguro ƙasa da buriji hudu fa zanna an alfitra mubahu sai kai tsammanin ajje azumi ya halatta su a ƙa'ida sai an kai burji hudu to kai dan mazhab malikiya ne sai ka dauki wannan hukunci sai kai tsammanin wannan tafiya ta kai burji hudu sai ka ajje azumi wala fa abdara sai ka ajje ka ci azumi to amma kuma ashe da gaba da aka zo lissa bai kai burudi hudu ba tunda bai kai burudi hudu ba a ka'idar musabbar malikiya kenan bai halatta ka ashe ba kuna fata kun fahimta in to wanda dauki wancan hukuncin ka'ida sai burudi ya kai kai burudi hudu kai kasaru sai ya kai burudi hudu ka ajiye azumi to sai kai tafiyar da kana tsammanin ta kai burudi hudu ashe ba ta kai burudi hudu ba sai ka ajiye azumi sai ka ci abinci kana fahimta shi ne ce fa aka ɗar sai mutum yana tafala ka fara ta ali to babu ka fara a kanka wa alaihi alqadaw yanzu ko me zaka yi ramuwa kawai zaka shi kenan wa kullu man afdara muta'awwilan fala kafarata alayhi kai malaci dukkan mutumin da ya ci abinci amma yana da wani dalili yana da tawilinsa na shari'a ba na son rai ba mana tsammanin shi kaza ne ashe abin sai zan ba haka ba ya yi tsammanin kaza ne abin ba haka ba ne ba fala ka fara ta ali to babu ka fara a kanka kawai ranar ma zaka duk wanda ya ajiye azumi kana tsammanin kaza ne tsakaninka da Allah ashe hayar da gaba da ta bayyana abin ba haka ba ne ba kai kuma ka riga ka ajiye azumi to ba a ci sai kai ka fara a'a kawai ramuwa kaɗai zaka yi babu ka fara a kanka shine ce kullu man afdara muta'awwilan fala kafarata alayhi wa innamal kafaratu ala man afdara muta'ammidan kafara tana ga mutumin da ya ci abinci da gangan bi aklin aw shurbin da cin abinci ne ko shan abin sha aw jima'in ko kuma mutum ya kusanci iyalansa ma alqada'i tare da ramuwa to saboda sai ai ramuwa ai kafara duk wanda ya haka da gangan ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya kusanci iyalinsa da gangan to saboda haka zai ramu wannan azumin kuma sai ya yi kafara to me kafara sai mala ce wal kafaratu fi zalika id'amu sittina miskina kafara da ake cewa mutum yayi bayan ramuwa bayan ka rama kuma kai kafara shine na farko ka ciyar da miskini 60 a samu miskinai talakawa 60 ka ciyar da su likulli miskini muddin bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam kowane miskini zaka dauki mudu irin muddin nabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bashi idan danye ne ba kawai haka na ka dauko kamzon hatsi ka bashi ba ko kanzon shinkafa busassa ka bashi a'a complete da abun hada ta kowanne ka hada mishi to gashi ashe kuma a sarrafa in ɗanye zaka bada in kuma dafaffe ne yadda ka san flat lafiyayya mai kyau yadda kuma za ta ishi ƙato ya ce ƙoshi to haka za ka tattara mutum sattin a haɗa musu abinci lafiyayye fala da komi hada desar kai ma a gidan da kake ci a gidan ka ci ka sha sai ka nemo desar ka haɗe ko da su banana su lemu da su apple da su ruwan sanyi da o mineral a haje to kowa ka za a jera masa mutum sattin in ka ciyar da su to shi kenan ka yi kafara kenan ka dafa duk wannan ka gaya fi maka sauki in ko ba mutum zaka yi a gida to sai ka hada mishi da na cefa ne dan da kaga ita ba hatsin zai je ya dafa ba ko ba ka ba shinkafar ma aka dafa ta ko dafa ta aka yi dole sai an bukamatar ko ba komai dai an nemi mai idan mai da yake ko wannan shine dai ma na gaurawa to sai ka bada su kudin su fa zalika ahabu ilaina to ciyarwar shi ya kusurwa a gare mu in ji malam mazhab imam malik walahu an yukaffira bi'itiki raqabatin aw siyam shahrayn mutatabi'ain bayan ciyar da miskine to mutum ya samu zai yi kafara da ‘yan da baiwa shi ne wuyaye ifikin ba ‘yan ta wuyaye shi ne mutum ‘yan da baiwa ka samu baiwa ka siye ta ka ‘yan ta mumina ba kafira ba in ka ‘yan ta kafira bai yi ba mumina rakabatin mumina kenan baiwa mai imani mai tsoron Allah ita zaka siyo kuma ka ‘yan ta to ka yi kafara ka ci ka cika kafara aw siyami shahrayn mutatabi'ain in wannan bai samu ba to yanzu sai ka azumin wata biyu a jere sarrafci ba a yankewa saboda ka wata biyu a jere anan malamai suka ce ya danganci kuma ta yaya zaka fara wata biyu tunda aka ce azumi ta yi in ka doka da ganin wata to suka iya ajiya da ganin wata in kawai ka yanke tsakiyar wata ka ɗauka to yanzu kaga azumi talatin zakai yanzu zai da fito to zan fara ka fara to ko yau wata ya tsaya gobe sai ka fara shi kenan sai ka je ka je an je 29 kawai sai wata ya sake tsayawa kaga yanzu ka yi rabi kawai gobe sai ka ci gaba an sake ta 29 sai wata ya tsaya to shi kenan ka gama ka fara amma an ka lissafa azumi nawa ka samu satumba biyu tunda ka samu 29 29 tunda da manzo Allah ya ce wata kaza ne kaza ne yana 29 yana yin 30 ina fata an fahimta to amma kawai ana tsakiyar wata ya kace kai to wannan kafara gobe zan fara kafara kaga yanzu yau muna nawa 25 ga wata sai kace gobe zaka fara kafara to kaga yanzu me zaka lissafa gobe 1 2 2 wata kwana 30 ne sai kai 30 kuma daga talatin ya cika kuma sai ka dora sai ka yi sattin kenan shi ne malama shi ta sattin ta hauka walahu an yi kafira da ita gara kabatin a wasu yamin shahare ne mutu ta bi aini to idan mutum bai samu ciyarwa ba so sai sai baiwa in bai samu baiwa ba yanzu kuma sai azumin wata biyu a shiri walaisa alaman aftara fi qada'ir ramadana muta'ammidan kafaratan walaisa alaman afdara fi qada'i ramadan babu game da mutumin da yazo rama azumin watan ramadan sai ya karya shi azumin watan ramadan aka biyo ka yanzu ba ramadan ya fice ana nan ka samu dama yanzu kana rama azumin da aka biyo ka to yanzu a cikin wannan azumin na ramuwa da kake yi sai wani uzuri ya kama sai ka karya azumin guda to wanda karka ce a aitin da azumin ramadan da kake ramawa to kuma ka karya shi yanzu sai ka yi kafara ta babu wata kafara ko wannan azumin da ya zaka rama ina fata kun fahimci hukuncin shine walaysa alaman afdara fi qada'ir ramadana babu game da mutumin da ya ci abinci ko ya karya azumin ramuwa na ramadan muta'ammidan da gangan ba kawai ya doka ya kai rana kai yau garin dai kai wallahi wa nake ji wani abu ba zai iya kai shi ba kawai sai ya ci abincin sa cin gobe na to wannan karya da yi to babu kafara tare da shi kawai ramuwa ne zai wa man ugumiya alaihi lailan fa a faɗa ba da ɗulu'il fajari fa alaihi kada usau mutumin da wa man ugumiya alaihi mutumin da ya suma lailan da daddare fa a faɗa ba da ɗulu'il fajari bai farfado ba sai bayan alfijir ya keto tukwaje farfado tun da dare da ya shiga cikin koma bai farfado ba sai wannan ba mu maki kamar irin mutanen masu borin jaki ba na ce borin yau mutum ya fada haka nan ko masu irin bugar shaidain nan sai mutum ya fadi to saboda haka yanzu bai ma taso ba bai farfado ba sai bayan albici da ake to kuma a cikin ramadan fa alaihi qadar to babu wani hukunci akan shi kawai ramu wannan azumin ne kawai zai wala yaqdi min as-salawati illa ma afaka fi waqti haka kuma ba zai rama sallah ba sahani ku guda masu sallaci ko wannan ban da kiwa wala yaqdi min as-salawati ba zai rama salloli ba illa ma a faka biyu wakati sai wadda ya farfado a cikin lokacinta saboda haka sallar da ya farfado a cikinta ita ce sai rama sallar da ta fice a cikin suma a cikin koma ba sai ya rama ta shi ne ce wala ka dimi na saurati illa ma a faka biyu wakati sai wadda ya farfado a cikin kenan yana daga cikin rufi a anon kalam wanda aka ɗauke musu alkalami wayan baki lissa'imi an ya hafaza lisanahu waje warihahu ya kamata ga mai azumi an ya hafaza lisanahu ya kiyaye harshensa waje warihahu da gabaɓuwansa wa yi azumi min shaharin ramadani ya girmama watan ramadani ma azzama Allah subhanahu wata'ala gwargwadon yadda Allah subhanahu wata'ala ya girmama wannan wata to ana so musulmi ya girmama kada mutum ya kasance kana azumi amma kuma bakinka a buɗe harshenka a sake komi kake komi faɗa kake kuna fahimta wai baki abu da ba kana cin wani abu ba a'a mutum yana azumi yana ashaliya mutum yana azumi yana faɗin kalmomi na batsa mutum yana azumi yana ƙarya mutum yana azumi yana shaidar su to saboda haka wannan abin ba su da amfani hadisi karar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yake azumi amma bai bar ƙarya ba bai bar magana ƙarya ba bai bar shaidar ƙarya ba bai bar albasha ba bai bar batsa ba bai bar zage-zage ba mana yadda ka san a wajen ramadan abin da yake a wajen ramadan haka a cikin ramadan yake muzala ta falaisa lillahi hatta tafi an yadda a ƙamu wa sharabu allah ba da buƙatar barin cinsar tiran cin da shan bai da amfani a mutane sa tsammani kawai inda na yi ni ban ci ban sha ba sai mutum ya yi ni yana kallon kalle-kallen banza a talabijin ko a salula ko a kaza azumi bai basa maka burki ba to bai da amfani azumi ba wai kaɗe kamewa ne ba daga ci da sha ba kaɗe a'a mutum ya kame mutuncin shi maganarsa harshensa komi ma'ana kwamfuliti ma ake so mutum a ga canzawa lalle wannan wata ne na ibada wata ne da kowa ka koma ga Allah subhanahu wataala ka kowa ka san mutane alhamdulillah kuma aka ga haka da ramadan ya shigo kuma zan ga al'umma an canza matsala kuma daga bayan sai a koma amma yadda aka tubar na aka canza kamata da mutum zai miƙe wallahi alhamdulillah ka gashi ta yanke saka amin amin amin amin kenan saboda haka azumi ba barin ci da sha ne kaɗai ba a dole sai ka bar dukkan albasha batsa zage-zage ƙarya gulma tsegumi musamman ɓangaren mata dole sai an bar waɗannan abubuwa in dai har kana azumi waɗannan abubuwa baka bar su ba to ba bukata azumin ka baya da bukata baya da ma'ana wala ya ƙurba sa'imun nisa'a bi waɗa'in wala mubasharatin wala ƙublatin lillazzati fi naharin ramadana wala ya haru musalika a laifin laili saboda haka mai azumi wala ya ƙurba sa'imun nisa'a mai azumi baya kusantar mata bi waɗa'in ma'ana da jima'i ne wala mubasharatin ko runguma ne wala qublatin ko sun bane lillazatin dan jin dadi fi naharin ramadan a cikin watan ramadan ko a yinin ramadan duka waɗannan baya halatta ga mai azumi ya su wala ya haramu zalika alayhi fi layli amma da daddare wanda ba haramta shi ba da rana ne duka waɗannan abubuwa haramun ne mai azumi ya aikata su amma da daddare ba haramta shi ba wala ba'sa an yusbiha junuban min alwada'i kuma babu laifi mai azumi zai iya wayar gari yana da janaba janabar kuma ta kusantar iyalinsa domin ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana wayar gari da janaba a cikin Ramadan sai kuma da baya yi wanka a ji ayi sallah kenan dan mutun ya wayi gari da janaba mana alfijir ya keto kana da janaba ba wani laifi bane ba kawai sai ka yi laifi lokacin sallah sai ka yi wanka sai ka tafi musamman ba mamaki mutum ya tashi a makare ga lokacin sahur in aka ce za a tsaya a yi wannan wankan to kuma mutum zai rasa sahur to kaga me ya kamata a yi sahurin tun da shi yana da lokaci in aka yi a gama kuma daga ba sai a yi wankan to don mutum ya wayi gari da janaba ma'ana me ake waye gari dan asibijir ya keto yana da janaba daga baya wanka to ba laifi ba ne ba shi ne wala ba su an yi su ba an yi su biha junubar minal waɗayi mutum ya waye gari da safe yana da janaba minal waɗayi na da kusanta iyalinsa wa manik talzafi na harin ramadana bi mu ba sharatin au ƙublatin fa'am zali zalika fa'alihin ka dawo amma duk mutumin da ya ji daɗi a cikin yinin ramadan da rana da ramadan jin daɗin nan bi mu ba shiratin da runguma ya runguma iyalinsa kuma ya ji daɗi au kubulatin ko sun ba ya sumbaci iyalinsa ya ji daɗi fa'amza wannan jin daɗin sai sanya ya fitar da mazi ba mani ba mazi lizalika to fa alihil kada to abinda zai yi zai rama azumi kai babu kafara ramuwa ce zai yi amma wa in ta'amma da zalika hatta amna fa alaihi alqadaw kafaratu amma idan mutum ya ganganta ko ya fice gona da iri abin ya kai shi har da hidi ya fitar da mani shine fa amna ya fitar da mani fa alaihi kafaratu sai yayi kafara to wani tunan dangam shi ya jayo amma in an tsaya can bakin ramuwa ne wa man kama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi yanzu mutumin da ya tsayuwar ramadan kiyamul layl cikin ramadan imani yana gani imani ga Allah subhanahu wataala wa hatisaban yana mai neman lada a gun Allah subhanahu wataala gufira lahu ma taqaddama min zambi to Allah subhanahu wataala ya gafarta ma mutum dukkan abin da ya gabatar daga zunubansa kenan tsayuwar ramadan a shekaga da mutum zai dage ramadan farkon shi har ƙarshe mutum bai yi wasa da ashama'in nan ba tarawi bai yi wasa ba da tahajjud ya mulai cikin dare to saboda haka bai da wani sakamako a ƙarshe inda mutum ya yi halisar wajen lai to face gafarar Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai gafara man dukkan abin da ya gaba ma'ana shi ne kenan ƙarshen ramadan mutum zai koma kamar yau mu wani da tuhu umu kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi wa in kumta fihi bima tayassara fa zalika marjuun fadluhu idan mutun yayi qiyamul layli da abin da ya saukaka a gare shi mana iya abin da ya saukaka a gare shi daidai karfinsa daidai iyawarsa yayi fa zalika marjuun fadluhu to wannan abu ne da ake kamnar falalarsa ba na mutum zai samu falalar amma ana son samu ne mutum ya kai hakura fon to sai mu in kuma mutum ya daidai karfinka ka tashi cikin dare ka yi daidai karfinka alhamdulillah abu ne da ake so kuma abu ne mai falala wa takfiru zunubi fihi wal qiyam fihi bil masajid jama'a bi imani to saboda haka zai samu falala da kankare zunubansa fihi a ciki wal qiyam fihi bil masajid jama'a kiyamun lailin ko inda san samu ne mutum ya yi ta a masallaci a cikin jami'i bin imamu da liman ya fi ya fi da mutum ya yi a cikin gida kai kadai da za ka yi a gida kai kadai ta yi to amma ka fito ka yi jami'i a da liman to ya fi ka a zo masallaci ya fi lada kuma ya fi kokari ya fi ba da himma a gida shaidan sai ta samun kasala amma ka gana masallaci ne sai ka samu himma da kokari da dagewa a matsalacin da za a dage za a daɗa kaga a gida kuma ba za ka yi wannan daɗewar ba to saboda haka yana zaka fito cikin jama'a ka yi da yafi wa man sha'a qama fi baitihi wa huwa ahsanu liman qawiyat niyyatuhu wa hadahu amma wanda ya ga dama wanda yake so zai iya kiyamul lailinsa a cikin gidansa yayi wa huwa ahsan shi ma abu ne mai kyau inji malam yace amma liman qawiyat niyatuhu amma mutumin da mutumin da niyyar shi ta yi karfi ma'ana mutumin da yake da kwakwaran niyya ba da yin wasa wahada hushi kane to saboda haka ba laifi wa kana salafu salih yaqumuna fil masajid bi 20 rak'atan summa yutiruna bis salasa bis salasi magabata sun kasance salafus salih suna yin kiyamun lele a cikin masallatai ya ki 20 na raka'atin da raka'a 20 wa yuturi na bi salasi kuma sai su yi wuturi da raka'a uku kenan sai zama 23 saboda haka ba laifi ba ne ba hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ma zaka fice da hakan ya halatta can takasiri kuma ka tsaya a yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a 11 ya yi. ko ne ya tabbata kuma wannan hadisi ne na salatin salatul layl masana masana ingantaccen hadisi sallar dare manzo Allah ce biyu biyu biyu biyu biyu manzo Allah ce idan ka ji tsoron alfijir sai ka yi wuturi kenan ba ta da iyaka kenan ga duk wanda yake da karfin niyya in ka tsaya kuma ga na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke da yake tsaya sha daya alhamdulillah kenan ba zargi dan da yawa nan zaka samu mai wancan yana zargin mai wannan mai nan dukkan nasu ne kowanne ya tabbata ingantacce masana kuma hadisin ma masana inna ya fi karbi a wancan salatul layl masana masana ke sanya magabata zaka samu wani mutum zai iya yin tarawih kuma ya zo yayi tahajjudi duk yayi tarawihin shi ma kiyamun lene ne tahajjudin ma kiyamun lene ne ko suna ne aka yi bambanta tuni kowane mutum ya yayi wa yufassilu na bayyana shafa'i wal wutar bisalami kuma suna bambancewa tsakanin shafa'i da wutari da sallama sun masallu ba da zalika sittin wasu lasina kai daga cikin magabata ma malake cewa akwai waɗanda suka samu ma sittin wasu lasina raka'atan suna yin raka'a talatin da shidda gaira shafa'i wa wutar banda shafa'i da wutar wa kullu zalika wasi'u malace duka waɗannan ya halatta shine wasi'u wa yusallimu min kulli rak'atin amma sai dai abinda ake so shine ka dinga sallamci akwai raka'a biyu kamar yadda manzo Allah ce salatul layli rak'atayn rak'atayn kenan kai raka'a biyu ka sallamci kai raka'a biyu ka sallamci ka je gabar albishir je keto eh ka cike guda da wuce shikenan wa qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah kara mata yarda tace ma za da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ramadan tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kara ba a cikin ramadan wala fi gairi ko akan waninsa ala 12 raka'atan ba'da halabutin akan raka'a goma sha biyu bayan sha biyu sai yi wuturi guda kenan sai zama sha uku duka da sha ɗaya da sha uku duka hadisun aisha ne duka sau hadisun kenan ma da sai ka mana kenan wannan ma yana ne ka tsaya a sha uku ka yi sunna ka tsaya a sha ɗaya ka yi sunna ka yi biyu biyu biyu biyu iya duka ka yi sunna kowanne ya tabbata kenan ka ji waɗannan haɗaya wannan ya ce kaza na je kaza ƙaramin sani ne ko kuma kawai mutum ya ɗauki position in sakar guda amma kowane suna ne kowane ya tabbata da nasi babu zancen son rai a nan kenan ka ɗauki wancan ba nima in ka ɗauki wancan to kaka zargi mai wancan kaka soki mai wancan duka ɗi wannan shi ne ƙarshen wannan babi akwai sauran lokaci minti na uku a ce shi kenan kawai sai mu kwana a nan to allah sa ji za mu zaune sai mu fahimci kamar yadda kuka yi bayanin sayan baiwa a da biyan ana yi biyan kawai kafara na sayan baiwa fahimci sayan ya yi mai imanin nake sayan fahimci ya ne sayan baiwa in akwai lokacin lokacin da akwai bayi ne yanzu aka ba mu da shi yanzu saboda haka fara baiwa babu ita tunda ba bayi yanzu eh a zamanin can lokacin su da akwai bayi yanzu babu tunda muka fasa jihadi ai shikenan babu zancen baiwa yanzu wa alaikum salam
Mm.
a cikin sallah akwai wanda akwai kalan wani Mm.
akwai wawan wani akwai aikin wani Mm.
muke so a warware wani mutum a kan a gane wani ne ne kalan wani wawan wani zaune da yi ne da kisa da sa eh ba sa ma ba ba wani kan shi wani eh
tambaya akwai sayan shi ko taimaka mashi eh
yadda ake kama
to a gurguje a takaice shi wannan yana tambaya a wajen sallah an ce akwai kanan malam akwai wan malam akwai abokin malam ko sa'an malam da wan malam da abokin malam duka su basu da sallah wani ga ittifakin malamai to wani liman to barakallahu fika wani liman barakallahu ya gara da wani liman da abokin liman ko kuma sa'an liman kamar wasu da suke cewa ko- ko wani liman wani liman da abokin liman ko kuma sa'an liman to duk basu da sallah waye wani liman shine wanda yake yin kafin liman ya shi shi kafin liman da ya ce al-hayyatu Allah haka ya da to wannan kwata ittifaqin malamai zuba bai da sallah shi kuma abokin liman shi kuma tare da liman suke tafiya tare suke daukarwa kai ma ba tun mai hankali shi ma bai da sallah kanan liman shi yake da sallah domin haka manzo Allah ya ce inna ma ju'ima al-imam li utamma bi ko li yuqdabi an sai amka liman dan ku yi koyi da shi in yayi manzo Allah ce in yayi ruku raka in ya kabbara ku yi kabbara in yayi ruku ku yi ruku in yayi sujada ku yi sujada kenan sai liman yayi tukun zakai amma da yawa da mutum liman ce Allah tare sun tafi Allah tare sun tafi to duk wanda haka wannan ittifaki ne wannan babu wani me ya ga ta sabani bangaren malamai duk wanda tare da liman suke zuwa to bai da sallah duk wanda yake riga liman bai da sallah amma kanan liman shine wanda sai in liman yayi yayi to wannan shine yake sallah shine daidai da nasrin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimci wannan amin Ba- yawa sai na biyo kafin mu je a ƙarin bayani anan sa'annan kuma bayan shi akwai ƙarin bayani akwai mutumin da shi kuma da yawa idan liman ya ɗago shi kuma sai liman a bar shi a zamana yana can yana ta addu'a yana zan can sai liman ya ɗago kuma kamar sai da kuma sai sake dagowa kuna gane mutumin da liman ya riga ya ɗago da sujada amma shi yana can a sujada ma'ana shi kuma a retar yake tafiya shi ma wannan fatawa ingantacce ittifaqin malaman suna salaf bai da sallatu wanda yake haka yi an sanya maka liman ka bi shi a yanda yake hali in ka bi liman express to bi shi a express din na me sanya ka bi shi in ka ga damu express baka yarda nutsu da sallaci ba ka ga sai ka sake sallaka shikenan ina fata fahimta ba nutsuwa ka yarda ba nutsuwa to bi shi a haka amma da yawa sai mutum zana wa bi tasbihi ba sai tsaya tasbihi wannan shi ma ittifaqin malamai duk wanda ya haka liman ya tafi ya dauko kai kuma kana can kana jira ko kana tasbihi ko ko kakalanga to babu sallah shi ma mai haka kafin mu ce ta gaba akan karin akan wannan menene kai so ka ce lokacin da imam yake cewa Allahu akbar Allahu akbar mun aka so da su su yi koyi da imam su ambata Allahu akbar su ma kamar su koko su yi shuru ko su yi sun koko su yi sai kai kabara kamar yadda liman ya kabara sai kai kabara muna fahimta yadda liman ya yi kabara ya yi rukuyi haka ma zaka yi kabara ka yi rukuyi yadda ya yi dago sami Allah liman hamida haka ma zaka dago koyi da liman ina ba ta ba fahimta to ku lura yanzu agalabiya har ahli sunna da yawa sai mun yi kokarin gyaran nan da yawa abokan liman ne sallolin da yawa abokan liman ne sai mutum ya yi taka tsantsan ma'ana kusan tare da liman a gida da liman ya ci an tafi tare sai an kiyaye wannan tambayar ta ce tana da mahimmanci a cikin ahalus suna baka samun wani liman dama can sai yan gargajiya da waye da sauransu amma abokin liman to aglabi a cikin ahalus suna ma yanzu da yawa tare ake tafiya to ba a tafiya tare da liman a a sai liman ya yi sai ya ce allahu akbar ya kai kan shi tukun mu wahe mu shi allahu akbar ya dago ya zauna tukun sai mu dago amma agiya da yawa shi ma tare da waɗannan kenan mutane kowa ya kokari ya gyara sallarka wanda kanka ne ka gyara ma Allah samu gyara sai tambaya ta biyu wajen ɗora hannu a kirshi a wajen sallah shine kabadu ko wada'u hadisi biyu shi ma suka zo wada'u ko kabadu wada'u shine ɗorawa kabadu kuma shine riƙewa kabadu shine haka ka riƙe nan wannan wurin ka riƙe hannunka haka wanda shi ne kabat wanda shi fi inganci haka kabat wadda kuma shi kuma haka ina ba ta fahimta to wasu zaka ta a wadda ma a dora haka to amma da yawa mutum zai wuce haka to wannan ya saba shari'a ma'ana daidan nan ne mutum ya rike kabat wanda kuma shi ne wadda amma wannan shi ne fi inganci kabat shi na kita kabar kabar ake ta ma'ana kamar kajin ke kama hannunka haka kuma ana dora akan kirshi ko kasa kaɗan da ƙirji amma da yara suke ɗora a ƙasa ciki wannan shi kuma ya saba shi ne amin amin amin amin yana agalabi abin da ya fi shi ne mutum a saman ƙirji mutum ya rike haka kuma wannan shi ya fi inganci shi ne kabar ka ɗora kan ƙirji shi yawa sai kuma abu ƙarin bayani da bai ba shi kuma wajen tsayuwar sallah wajen sabu shi ma tunda magana ta kake duk gyaran sallah ne ba abin da ya mana saura irin sallan nan wallahi yanzu abin ka bambance ne tsakanin musulmi da ba musulmi ba to ko bambancin ne ka gane wannan musulmi ba sai ka gana sallah amma dan a shiga baka yi bambance tsakanin arne da musulmi a mu'amala a kasuwanci a menene yanzu wahala ka gane kafiri da musulmi dan in launi ne ma a tun jajaye akwai musulmi akwai kafare a cikin bakaki akwai musulmi akwai kafare a mu'amala dan kasuwa in kaje in kaga abin da dan kasuwa zai tabka maka musulmin wani arna ma ba zai tabka maka ba yanzu in masu mu'amala wadanda ce ce shiga cikin Najeriya gudun nan za su ga wani abu in kaga abin da musulmi zai tabka maka wani arna ma ba zai maka ba to shi sun ya miye mana saura yanzu ba kamar sallan nan to ya kamata mu kula da ita gaskiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana hadisi ne cikar sahu gyara sahu yana cin kyawun sallah to amma yau ka diba muka zo su position in sallah da yawa abinda muke wallahi ya saba shi ma na sunna kawai sai ga mutum ya yi tsaye kamar yana ganganar bakoko haka a tsaye kafar shi guda tana kallon kudu don nan ya saba hadisi yana na kashe ma tun daga bulugul ma dauki subul salama ya tsin kafa kafa so ake din kaje kafa ta kalli alkibla ko kai kadai ya tsallu kafafun su kalli alkibla ya tsin ka su kalli alkibla in kuma kuna tare a cikin sabu da ɗan uwa manzo Allah ce wa hazul baina ba wa akdum bil akadam manzo Allah ce ku hada diddigen ka da kai da ɗan uwanka wannan shine ke ƙara kamna da soyayya wannan raba shine kullum muke rabuwa sallan nan akwai abubuwa da yawa sekre da yake cikinta yana ƙarin danƙon soyayya in akwai ƙiyayya da gaba in da za ku dinga haɗa sauhun wallahi duk ƙiyayya za ta dinga rabuwa gaba za ta dinga rabuwa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa kenan ban mu san kuma sa'an nan zai cire wani girman kai zai sanya dan uwanka da ayin ana gani ai wani ne to wani ashe ba mai girman kai ne ba ka riba duk kudin sa da mulkin sa mun hada abu a tsawo kuma ka hada kaba ka hada wannan shine na shari'a mana kowa dukkan sai da ringa hada haka ake son kafafuwa kowane dama ka da hagunka to da yawa ne mu zo mu buda agalabi an kana so sahu yayi kyau kuma kakka buda fiye da kafadaka da ka buda shi fiye da kafadaka to ka bata sahu zaka sahu ba zai tafi ba ana tafiya ko yanzu kun daidaita ana tafiya kuma sai kaga da duk kuma motsa amma da ana tafiya sai kun samu kafa inda shedan zai shiga amma in kai da zaka tsaya daidai da kai wancan jingina wancan jingina wala haku ga musalla sai ku an nitsa kuke babu babu kafar da shedan zai shiga dan manzo Allah ce wasaddul khalaq duk wannan maganganun manzo Allah ne ku tsoshe kafafuwa kafar da suke tsakanin da dan uwanka to amma an gane biya shi ma wannan har cikin ɗan uwa musu ahli suna zaka same mu da ya duk mun karkatar da kafar mu wancan ya hana a'a wannan hadisi ne suna na hadisai wallahi hadisai akan da yake samu sai ka samu hadisi fiye da aisha musamman ka doki at-targhib wa tarhib ya zo da wadannan hadisai saboda haka mu yi kokari Allah wajen gyaran safun nan kuma ba heli man kaɗai ba dukkan wanda ke cikin kokari ka sa ɗan uwanka gyara gyara ko haɗa ka ba imam usaimin wata littafi ya ɗan ƙarami na allah shi kansa allah gafarta masa wata misala a kan sahunna ya ce da yawa ma shi limamai ba ce laifin limamai don aiki ne na limamai wala tana nuka irin sala ɗan littafi ne ƙarami da usaimi a kan wannan ya ce da yawa mutane sun yi sakaki ta wani ɓangaren musamman a sunna ya ce masu ikirarin masu lafiya usaimin allah ci kansa allah gafarta masa wallahi na karanta littafin nan yana daga cikin littafin da ya ƙara tada mu hankali na shi ma da karanta shi kuma ka ji ta wannan nan to yadda wasu sabon wallahi ahlus sunna mai kokari mu gyara duk yana daga cikin shedan mun fi karfin shi ta bangaren shirka mun fi karfin shi ta bangaren bid'a mun fi karfin shi ta wannan to sai yazo da kananan abubuwan da zai dinga rage ko bai bata ba to ya dinga rage mana lada kuma ya dinga ta sanya mana wasi-wasi da yawa shi ne sai a shi sallar ma da yawa za a yi sallar ma liman yayin rakonwa ka gama mu duk ba Allah ba san da wannan ba to yi duk mun bar a kabar da shedan ya shiga dan mun Allah ce mu fito shi in aka yi kiran sallah ya tafi in ya watsa da kun an kare kiran sallah kuma dawowa yake bai barin yanzu kuma sai shiga ya ta fartibe ya yi ta kurdawa to saboda haka da Allah shi ma gyaran sa kun yi kokari da Allah dinga gyara Allah ya kama mana jazakallahu khair wa alaikum salam a a sai li ahadi sai ce idza kabbara fa kabbiru sai yayi kuyi koyi eh ko shine koyi sai yayi ayi sai ya dago a dago ka a tafi tare da shi a galabi an kace yau da ba halin suna ba da ya ce a duk halin a yi da bira laka babu ikon gyarawa to shi da duk amfanin karatun wannan don mu daga dan ba hakuri na bada lokacin duk tunatar da addinin mu ne da gyara wallahi addaru barakallah to wannan kuma addarurat tubihul mahzurat mutumin da bai da lafiya wacin fa hacca kai sallar ma kai aka azamne ko kai ta ake shi kide ya daga cikin wannan kuma wannan larura tsakani da Allah wani yana da ciwon kafa wanda kafa masu ya mike ta haka da wannan kuma larura ce wannan kuma komai ina fata mu fita a'a mutumin da yake da lafiya zaka iya gyarawa da gangan ko shi dan sai ya samu girman kai ni ba sani ba wanda shi ne da ake amma mutum da yana da larura tsakanin shi da mahalittar su wannan a larura ne makar kafafiya ke yawa eh wannan mutum da yana da larura an sana jin matsalar kafa ko matsalar ciwo wannan kuma alhamdulillah wannan an ce sallar ma ka yi ta zaune wani ma ka ce ka yi ta kwance ma to Allah taimake mu to insha Allah to da fata muka tare da lakara mu cikin ladan annan kuskure Allah ya mana bukatun tun lalahi Allah ya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko bita nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ولا عدوا الا هزلته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ردا ولنا فيها صلاه الا قضيتها ويسرتها يا رب الرحيم يا رب العالمين اللهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الاسلام اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مساك الله